ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله اعلموا أن خير الأعمال أدومها وإن قل وليست النفقة المقطوعة مع ما فيها من خير كالدائمة فإن أثر المقطوعة لا يبقى وكثير من الناس سخية يده بها والله تعالى يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحسيناه في إمام مبين أيها الإخوة سأتحدث اليوم إن شاء الله عن موضوع مهم جدا لم يطرح من قبل إلا قليلا مع أهميته البالغة فقد يراه بعض الناس ليس مهما ولكنه في الحقيقة من أهم الكنوز التي ينبغي أن نحرص عليها ونعتني بأمرها غاية الاعتناء ألا وهو الوقف والحبس وما أدراك ما الوقف الوقف عبارة عن حبس الإنسان مالا من ماله إقارا أو غيره مما يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله والتصدق بمنفعته وتسبيلها على الدوام بحيث لا تباع ولا تورث ولا توهب وهو من أفضل أنواع الصدقة وأنفعها وأكثرها أجرا بل إن الوقف هو الصدقة الجارية التي يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عنه أمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له لكن من الأسف الشديد كاد الوقف في زماننا هذا أن يكون سنة مهجورة لدي كثير, كثير من المسرين إلا في باب بناء المساجد أيها المسلمون تعالوا بنا لنرى ونشاهد مدى همة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم في أمر الوقف ولما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أمر ببناء مسجده وكان الموقع المختار أرضا كانت لبني النجار فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بني النجار ثامنوني حائطكم هذا فقالوا لا والله يا رسول الله لا نطلب ثمنه إلا من الله فأوقفوا أرضهم لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث أخرجه البخاري وهذا وهكذا لما قدم المهاجرون إلى المدينة استنكروا ماءها ولم يكن فيها ماء يستعظم إلا بئر أو عين يقال له رماء أو يقال لها رماء وكان صاحبها يبيع القربة منها بمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين من يشتريها من خالص ماله فيكون دلوه فيها كدلي, كدلي المسلمين وله خير منها في الجنة وفي رواية وله بعين في الجنة فاشتراها عثمان بن عفان رضي الله عنه بخمسة وثلاثين ألف درهم ووسع حفرها وجعلها للمسلمين يسقون منها ويشربون بلا ثمن الحديث أخرجه البخاري معلقا وأحمد والترمذي والنسائي وغيرهم وهذا عمر بن الف... وهذا عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه أصاب أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا يا رسول الله بخيبر لم أصب مالا قط أنفس منه فكيف تأمرني به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئت يا عمر حبست أسلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر رضي الله عنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث تصدقها في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضعيف وابن السبيل الحديث متفق عليه أيها الناس وكان أبو طلحة الأنصاري رضي الله عنه من أكثر أهل المدينة مالا من نخل وكان أنفس أمواله بستان يقال له بيرحاء وهو بستان جميل قرب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخله المصطفى صلى الله عليه وسلم أحيانا ويشرب من ماء فيها طيب فلما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء أبو طلحة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الله تعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها حيث أراك الله فضعها حيث أراك الله يا رسول الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم بخ بخ ذلك مال رابح وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو, أبو طلحة رضي الله عنه أفعل ذلك يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه الحديث متفق عليه إي والله أيها الإخوة إنها تجارة رابحة مع الله سبحانه وتعالى ما أروعه من امتثال ومسارعة في تنفيذ مراد الله سبحانه وتعالى وما يحبه ويرضاه وهكذا تنافس أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على الوقف الذي هو من أنفع أنواع الصدقات وأفضلها وأكثرها أجرا بل قال جابر رضي الله عنه ما بقي أحد من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم له مقدره على الوقف إلا وقف وقال الإمام الشافعي عليه رحمة الله بلغني أن أكثر من ثمانين رجلاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأنصار تصدقوا بصدقات موقوفات عباد الله وأختم خطبتي بحديث الذي رواه ابن ماجه قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما نشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه أو مسجدا بناه أو بيتا لابن السبيل بناه أو, أو نهرا أجراه أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته تلحقه بعد موته أنفقوا عباد الله أنفقوا عباد الله ينفق عليكم وأبقوا من أموالكم أثرا يستمر لكم بعد موتكم وعمروا آخرتكم بأيديكم وأوقفوا لأنفسكم بأيديكم من أموالكم ولا تنتظروا ورثتكم يتصدقون عنكم فقد ينسونكم من أول يوم تدفنون فيه فقد ينسونكم فقد ينسونكم من أول يوم تدفنون في في قبوركم ويقتسمون أموالكم وربما يتشاجرون ويتقاطعون بسببها فقدموا لأنفسكم ما تجدونه أمام الله سبحانه وتعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه إنه كان غفارا الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلاما على خير الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين bayan haka ‘yan uwana masu albarka insha Allahu ta'ala khutubar mu ta yau za ta tattauna akan mawdu'in me ka bar wa kanka me ka tanadar wa kanka bayan ka mutu me ka ajiye wa kanka wanda za ka ci gaba da samunsa ko da bayan ka je ga Allah subhanahu wa ta'ala lalle uwa masu albarka mu sani cewa mafi alkhairin ayyuka a wajen Allah subhanahu wa ta'ala su ne ayyukan da aka dawwama ana yin su kuma ƙanƙantar su su ne ayyuka masu ɗorewa ayyuka masu gudana ayyuka masu tafiya su bi ka kana cikin kabari da kuma kaje lahira waɗannan su ne ayyukan da suka fi kowane aiki alkhairi a wajen Allah subhanahu wata'ala in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam lallai ne ciyarwa da mutum zai yi ko sadaka da mutum zai yi ko bayarwa da mutum zai yi irin sadaka ko ciyarwar da za ta yanke ba fa daidai suke ba ba ɗaya suke ba da sadakar da mutum zai yi da abin da mutum zai bayar wanda zai ci gaba da gudana yana girban ladansa ko da bayan ya koma ga Allah maɗaukakin sarki tare da cewa sadakar da za ka yi da kyautar da za ka yi da ciyarwar da za ka yi su ma suna da gwaggwaɓan lada ‘yan uwa masu albarka a wajen Allah subhanahu wata'ala Allah yana son su Allah yana maraba da su zai baka lada a kansu mai yawa amma ka sani ɗan uwana mai albarka wannan sadakar za ta dakata ne daga lokacin da ka bada ita amma duk sadakar da ka bada ita wacce za ta ci gaba da bibiyarka tana gudana ko da bayan ka koma ga Allah madaukakin sarki lallai waccan sadakar da wannan ba ɗaya suke ba wacce take gudana ta fi wacce ba ta gudana falala da daraja a wajen Allah madaukakin sarki kai ma kuma ta fi amfani a wajenka lallai mu sani cewa ƴan uwa da yawa daga cikin mutane suna ƙoƙari suna iya abin da za su iya wajen kyautata wa ‘yan uwansu, wajen sadaka da kyauta da fitar da su daga halin kunci da matsi da suke ciki ta hanyar ba su abin da za su yi amfani da shi. To, amma ka sani daga lokacin da ka ba mutum abin da zai amfani da shi, ya cinye ya gama, to ka samu ladan da ka samu. Amma ladan ba zai ci gaba da gudana har zuwa Allah maɗaukakin sarki ya tashi kiyamarsa ba. Shi sa Allah maɗaukakin sarki yake kwaɗaitar da mu da mu bayar da abin da zai ci gaba da gudana. yace inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kull shay'in ahsaynahu fi imamin mubin Allah subhanahu wataala ya faɗa cikin surat yasin yace inna nahnu nuhyil mauta lallai Musa Allah madaukakin sarki mu muke rayar da matattu lokacin da suka mutu idan mutum ya mutu Allah madaukakin sarki zai raya shi a wani karan domin a yi masa hisabi wanda yake wannan aikin shine Allah madaukakin sarki Allah ya ce wa naktubu ma qaddamu sannan mu muke rubuta mu taskance mu ajiye duk abin da suka aikata na aiki a duniya sai Allah madaukakin sarki ce wa asarahum da asar da asar nasu da suka bari a duniya malaman tafsiri suka ce abin da ake nufi da asar shine aikin da kai shi a duniya ka bar shi amma alamunsa da alkhairinsa zai ci gaba da gudana yana gangarawa zuwa kabarinka kana binne a cikin kabarinka duk abin da kai a duniya Allah madaukakin sarki ya taskance shi ya ajiye shi amma ka sani daga lokacin da aka ɗauke ranka ka bar duniya to wannan aikin ya tsaya daga nan wajen amma aikin da zai ci gaba da gudana yana tafiya yana kai maka lokacin da kake kwance a cikin kabari to shine irin wannan aikin da muke bayani shine Allah madaukakin sarki ce wa asarahum Allah madaukakin sarki zai taskance ya rubuta asarahum abinda suka yi suka bashi yana ci gaba da gudana mutane suna ci gaba da amfanarsa ana ci gaba da amfanarsa bayan sun mutu Allah subhanahu wataala ya ce wa kullu shay'in lalle kowanne irin abu ahsaynahu mun kididdige shi mun kiyaye shi fi imamin mubinin a cikin lauhil mahfuzi kuma yana nan a taskance Allah madaukakin sarki ya rubuce shi babu abin da zai buya game da Allah subhanahu wataala lalle yan uwa masu albarka insha Allah ta'ala abin da zamu tattauna akan sa a yau khutba ce da take da matukar muhimmanci gare mu gaba daya al'amari ne da zai amfane ka a duniyarka ya kuma ci gaba da amfaninka a lahirar koda a kabar ka koda kabar duniya ɗan uwa lallai ya kamata a ce kowanne ɗaya daga cikinmu ya duba ya ga wannan abin da za mu tattauna a kansa shin kana da shi idan kana da shi ka ƙara idan ɗaya ne da kai ka ƙara ya zama biyu uku hudu biyar shida har zuwa ɗari a cikinsu baka san wanne Allah maɗaukakin sarki zai karɓa ba idan kuma baka da shi dan uwa kada kai sakaci yi kokari ka yi shi gwargwadon hali da abin da Allah madaukakin sarki ya hore maka ba sai masu kuɗi da yawa can can ba duk abin da Allah madaukakin sarki ya iya baka zaka iya wannan abin da muke da muke bayani akan sa yan uwa shine waqafi ko kuma hubsi abin da ake cewa waqafi yan uwa shine mutum ya taskance wata dukiya ya tsare asalinta sai ya sadaka da amfaninta abin da ake nufi da wannan shine gidan da ka siya sai ka tsare asalinsa abin da ake nufi da tsare asalinsa shine magadanka ba za su ci gadansa ba kai ma ba ka da ikon da za ka sai da shi ba ka da ikon da za ka ba da kyautarsa duk wani tasarrufi da za ka yi a kansa ba ka da iko amma za ka iya kula da shi don kan a lalata shi kai kake kula da shi shine ka tsare asalinsa amma sai kai sadaka da asalinsa me ake nufi da kai sadaka da amfaninsa shine abin da ake samu na hayar kuɗin gidan sai ka ce ka ba da shi ga jama'a iri kaza a rinka amfani da su wajen taimaka musu misali ka ce wannan wakafin nawa na ba da shi ne a rinka taimakawa marayu duk marayan da ya taso a rinka karɓar kuɗin gidan nan gwargwadon abin da zai yi a biya masa kuɗin makaranta a ɗinka masa kayan makaranta idan sallah ta yi a masa kayan sallah a rinka kula da shi ana alkinta shi ‘yan uwa wannan shi ne waƙafi ka tsare asalin dukiyar amma kai sadaka da amfaninta wannan na ɗaya daga cikin mafiya amfanin sadaka daga cikin sadakoki da muke gaba ɗaya ‘yan uwana masu albarka yana ɗaya daga cikin mafi girman sadakar da ake samun lada a kanta daga cikin sadakokin da muke yi gaba ɗaya ‘yan uwana masu albarka irin wannan sadakar ita ce sadakar da manzon Allah annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake nufi a cikin faɗinsa a cikin hadisin da imam muslim ya fitar da shi daga babban sahabi abu hurairah Allah ya ƙara masa yarda ya ce annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce idza ma tabnu adama duk lokacin da ɗan adam ya rasu numfashinsa ya yanke ruhinsa ya rabu da gangan jikinsa in qata'a anhu amaluhu illa min salatin dukkanin aikin da ka sani yana samun lada a kansa ya yanki yanzu babu wani abu da zai ƙara yi kuma ya samu lada annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce illa min salatin sai wasu abubuwa guda uku su ko waɗannan abubuwa guda uku ko da numfashinka ya yanke ko da ruhinka ya raba da gangan jikinka an saka a cikin kabari kullum ne idan aka yi amfani da wannan abin za a ɗauki lada a kai maka ka mutu amma akawun ɗinka kullum ƙara cika yake da lada waɗannan abubuwa guda uku ‘yan uwa su ne kamar haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce sadaqatin jariyatin ai illa min sadaqatin jariyatin sai sadaka mai gudana mai ce ce sadaka mai gudana shine abin da na muku bayani yanzu abin da za ka yi sadakarsa amma ya ci gaba da gudana kana amfanuwa ko kuma mutane suna amfanuwa da amfanin wannan sadakar taka shine kamar abin da na yi bayani mutum ya gina masallaci ya rasu amma kullum za a zo a yi sallah sallah da mutane suke yi amfanuwa ake da wannan gudun da ya gina duk lokacin da mutane ɗari mutane dubu mutane miliyan suka zo suka yi sallah a wannan masallaci za a ɗauki ladan mutum dubu za a ɗauki ladan mutum ɗari yana kwanta a cikin kabarinsa a kai masa yan uwa wata irin albarka ce wannan duk lokacin da wancan gida da ka siya don marayu aka ɗauki kuɗin hayar aka tallafa wa marayu adadin marayun da suka amfana da wancan kuɗin kana kwance a cikin kabarinka za a ringa ɗaukan ladan ana kai maka ka rasu maybe kai kanka ka san akwai wasu zunubai da yawa da kake da su amma abin da Allah maɗaukakin sarki yake kallo a lahira shine faman saqulat mawazinuhu fa ulaika fi ishatir radiya duk wanda a mizanin sa na ayyuka yayi nauyi to ne zai kasance a cikin rayuwa a bar yarda saboda haka lada ake aunawa da alhaki matukar ladan ka yafi alhakin ka yawa Allah maɗaukakin sarki zai kau da kai game da abubuwan da kai a baya sai ka tafi aljanna Allah ya samu daga ciki shine sadaqatun jariyatun annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace aw ilmin yuntafa'u bihi ko wani ilimi da mutum ya bari ake amfanuwa da shi mutum ya karantar da wasu adadi na mutane wani ya koyi sallah a wajenka wani ya koyi bin iyaye a wajenka wani bai iya sadaka ba sai ta dalilinka wani bai iya kaza ba sai ta dalilinka ka koyar da shi duk lokacin da adadin mutanen da ka koyar da su karatu suka yi aiki da wannan karatun za a ɗauki lada a baka ko ka mutu haka nan mutum ya rubuta littafi na addini da ya koyar da mutane addininsu duk lokacin da wani ya ɗauki littafin nan ya buɗe ya karanta ɗan uwana mai albarka kana kwance a cikin kabarin ka Allah maɗaukakin sarki zai rinka an giza maka yana tura maka ladanka annabi tsira da aminci tsara sabbata a gare shi ya ce awwaladin salihin ya da'ulahu ko nagartaccen ɗa da ka bari wanda zai rinƙa maka addu'a duk lokacin da ka bar ɗa nagari wanda zai rinƙa maka addu'a ba wanda zai rinƙa zama maka magana ba to wannan shi ma kamar sadaka ce jariya duk lokacin da ya aikin alkhairi za a baka ladan duk lokacin da ya zikiri za a baka ladan duk lokacin da ya hailala za a baka ladan duk lokacin da ya istighfari za a baka ladan idan sallah za ka samu lada idan wani abin ya na sadaka ko abin da ya kama da haka bayan an bashi nasa ladan za a baka domin ya zo ne ta sanidiyya ka ta silaka kai ne silar zuwansa duniya lallai waɗannan abubuwa guda uku ‘yan uwa suna daga cikin abubuwan da annabi tsira da aminci su tabbata a gare shi ya gaya mana cewa ko da mutum ya mutu lallai su ba sa yankewa suna ci gaba da zuwa gare shi to abin da muke bayani akan sa ‘yan uwa shine sadaka jariya ka bar aikin da bayan ranka zai ci gaba da gudana zuwa gare ka sai dai yan uwa abin takaici da abin bakin ciki a wannan lokaci namu a zamani irin wannan musamman ma a ƙasa irin tamu Najeriya za ka ga wakafi al'amari ne da yake ƙoƙarin shiga cikin as-sunanul mahjura sunnonin da an ƙaurace musu galibi an daina aiki da su yanzu galibi inda wakafi ya fi yawa shine gina masallaci eh masallatai ko gashi nan hadith wala haraja ko ina ga masallaci ne za a yi ta gina masallaci kusan anan aka anan muka fi gane wakafi amma sauran auqaf da suke da matukar mahimmanci a rayuwar mu yau da kullum musamman mu da muke cikin halin kunci da damuwa wanda muna da masu arziki da Allah madaukakin sarki ba su arziki mai yawa wallahi suna da hanyoyi masu yawa da za su samar da auqaf wanda zai musu sanadin shiga aljanna da yawa in ka dauke masallaci dan galibi Allah maɗaukakin sarki yana kallon muhimmancin abu da amfaninsa a wajen mutane wajen samun ladanka yanzu ƙwaryar Kano ƙwaryar Kano ina ne ake buƙatar masallaci ba ma haka ba a ƙwaryar Kano ina ne masallaci bai yawa ba shine tambayar da ake wa kanka ko ina masallaci yayi yawa amma akwai abubuwan da ake da bukatar su da yawa akan abin da ya shafi wakafi wanda su ya kamata a ce mun samar ko da ba a daina masallatai ba ya kasance dai an kar wasu sun karkatar da hankulansu wajen yin wakafi akan irin waɗannan abubuwa yan uwana masu albarka ku taho tare da ni a cikin wannan huɗuba ta mu mai albarka dan mu ga mu shaida irin himma da ƙwazo na sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yadda suka ɗauki wakafi da muhimmanci kissa ta farko lokacin da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hijira daga garin makka ya koma garin madina kamar yadda kuka sani al'amari aiki na farko da annabi ya fara farawa da shi wanda ya buɗe da shi shine gina masallacinsa kafin ya samu gidan zama sallallahu alaihi wasallam sai da ya fara gina masallaci tsira da aminci tsara tabbata a gare shi lokacin yana gidan abu ayyub al-ansari a matsayin wanda ya sauke shi ba shi da gidan kansa a lokacin abin da ya fara ƙoƙarin yi shi ne a nemo gurin da za a gina masallaci inda musulmi za su rinka taruwa suna sallah wannan shi zai nuna maka mahimmancin gurin ibada sama da gurin zama kenan haka addinin namu yake sai dai in mun canza shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya duba ya ga inda ya dace a yi masallaci wata gona ce ta wasu ƙabila da ake ce musu banin najjar gona wasu yara ne wasu matasa guda biyu wanda ake ce musu sahal da suhail ibna afra ta su ce gonar marayu ne an mutu an bar musu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ku a kira min su suka zo annabi yace saminuni haitakum hadha ku yi min farashi ku gaya min kudin wannan gonar taku wannan filin naku na biya dan a gina masallaci suka ce la ya rasulullah a a ya manzon Allah me zamu yi da kudin mu ma mun bayar sadaka jariya a gina masallaci a wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya gina masallaci a wajen a cikin wasu riwayoyin yan uwa kamar yadda ibnu sa'ad ya rawaito a cikin at-tabaqatul kubra nasa yace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya duba ya ga yaran na marayu ne annabi ce a ba za ta yi ba ba za mu karɓa muku abin da kuka dogara da shi kuke samun alheri ba a'a ku yi mana farashin su mu biya ku Allah ya ba ku lada to haka suka yi farashi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya umarci sayyidina Abubakar ya dauki kuɗin ya biya a cikin a cikin kuɗinsa sa saboda ka wana masu albarka tun daga wancan lokacin zuwa yanzu duk wanda zai salla raka'a daya a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai da Abubakar Siddiq da lada akan sa yan uwa wani irin alkhairi ne wannan duk wanda zai salla raka'a daya a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ila yaumina hadha sayyidina Abubakar Siddiq yana da ladan sallar da zai yi shi ya fitar da kudin sa ya fara sayan wannan filin aka gina masallaci wannan irin alkhairi kenan yan uwa wacce irin daraja kenan wacce irin falala ce kenan wannan falala kadai ta isa da Abubakar as-Siddiq Allah ya kara masa yarda a cikin addinin musulunci yan uwana masu albarka lokacin da mutanen Makka al-Muhajirun suka yi hijira daga garin Makka suka dawo garin Madina sun samu garin Madina ba su da ruwa da suke amfani da shi mai daɗi ruwan su ruwan zartsi ne babu daɗin sha wata rijiya ce aka yi dace ana ce mata bi'irin ruma mai rijiyar ya taskance kayarsa sai mai da ita kayan kasuwanci saboda ruwan daɗi ne a cikinta duk wanda ya zo da botikin sai ajiye sai ya ba da mudu ɗaya na abinci sannan zai ɗiba e kamar ka ce duk botiki ɗaya naira hamsin ko naira ɗari ba firi ake ɗiba ba to haka sai wanda ya ga dama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce kuna ina musulmi ku fito ga aikin Allah ya ce wa zai sai wannan rijiyar saboda Allah ya ajiye gugansa ko ya ajiye botikinsa kamar yadda kowanne musulmi yake ajiyewa Allah maɗaukakin sarki ya bashi wani marmaro a gidan aljanna Allah ya bashi idan ruwa a gidan aljanna sayyidina Uthman ibn Affan zunnurain radiyallahu anhu ya daga ne yace gani ya rasulullah saboda haka aka yi masa farashin wannan rijiyar yan uwana masu albarka ya siye ta da kuɗi kusan dirhami dubu talatin da biyar dirhami dubu talatin da biyar irin na wancan lokacin ya fitar ya bayar min khalisi malihi daga tsantsar dukiyarsa ta halak wacce ya kasuwanci ya sha wahala ya ɗauka ya bayar aka sai rijiya daga wajen wancan mutumin kowa yake zuwa ya ɗibi ruwa yadda kowa zai ajiye botikinsa haka sai na usman yake ajiye botikinsa baya wa mutane gori a kanta yan uwa duk wanda ya amfani da rijiyar idan tana nan har yanzu Allah maɗaukakin sarki sai ya ba sayyidina Usman lada har zuwa yanzu nan wannan ba karamin alheri bane yan uwana masu albarka ga Umar ibn al-Khattab al-Faruq Allah ya kara masa yarda ya samu wata gona makekiya tafkekiya a Khaibar lokacin da aka raba ganimar Khaibar Allah maɗaukakin sarki ya sa sai na Umar ya samu wata gona makekiya a Khaibar ya ce tun da nake ban taɓa samun dukiya mafi girma mafi tsada kamar wannan ba amma sai ɗauko ƙafa ya zo wajen manzan Allah ira da aminci tsara tabbata a garshe ya rasulallah na samu gona a Khaibar gonar da ban taɓa samun dukiya irin ta ba ya rasulallah ina so ka bani umarni me kake gani zan yi da ita yan uwa wai bahaushe ya ce dukiya maganar mai ita take ji amma a yanzu fa a da dukiya tana bin maganar abin da yake daidai ne dukiya ta sayyidina umar ce amma bai gaban kansa da ita ba sai da ya zo zaman zan Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tambaye shi me ya kamata ya da ita annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce in ka so ka kiyaye ka tsare asalinta kun ga sadaka jariya kenan ko yace sai kai sadaka da ita ma'ana ka kiyaye asalinta ta yadda ba za ka gaje ta ba ba kuma za ba za a gaje ta daga wajenka ba ko da mutuwa kai ƴaƴanka ba su da gadanta sannan ba za ka iya ba da kyautar ta ba ba kuma za ka yi sadakar ta ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi take sadaka da ita saboda ka sayyidina umar ya sadaka da ita na farko ya sadaka da ita ga fakirai da makusantansa da bayi waɗanda suke neman yanci da matafiya da raunana duk sai na umar ya tattara ya basu kowace gonar za a noma ta a fitar da abin da aka samu masu aiki su ɗauki kuɗin aikinsu ko su ɗauki ladan aikinsu abin da aka samu na rara na riba sai na umar baya buƙatar ko sisi sai a ɗauki nauyin waɗannan mutanen da na lissafa muku a cikinta matafiya masu rauni masu 'yan tauyaye alfukara waɗanda suke talakawa ne sannan da makusantansa sai na umar ya yi waƙafi da wannan dukiya tasa da wannan gonar tasa Allah maɗaukai sarki ya ƙara masa yarda ɗan uwana masu albarka ga abu talhat al-ansari Allah ya ƙara masa yarda ya kasance mutum ne mai dukiyar bishiyoyi a gonaki na dabinai Allah ba shi dukiya ta gonakin dabinai amma mafi tsadar gonar da yake da ita wata gona ce da ake ce mata bairuha gona ce da take kusa da masallacin manzon Allah ira da aminci tsara tabbata a gare shi annabi yana shiga wannan gonar ya sha ruwanta ya dan huta gona ce mai lambu lip lip tana da daɗi sai aya ta sauka Allah madaukakin sarki ce lan tanalu albirra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ba za ku samu aljanna ba ko ba za ku samu nagarta ba sai kun ciyar da abin da kuka fi so da abin da kuke so sai kun ɗauka kun ciyar da shi sannan za ku samu abin da yake wajen Allah subhanahu wataala Abu Talha ya bincike ya ga a cikin dukiyarsa me yafi so sai ga bai ruha ce sai ta zo sai ta so ya zo manzon Allah kira da aminci tsara tabbata a garshe ta ya rasulullah an saukar da aya Allah ya ce lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ni na duba na ga a cikin dukiyoyi na gaba daya ba wacce na fi kauna na fi so na fariritawa kamar bai ruha ya rasulullah na ba da ita dan Allah ka sa ta inda ka ga dama annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ji daɗi ya ce bakhin bakh kalma ce da take nuna abin mamaki da yarda da abin da mutum ya aikata annabi ya ji daɗi ya ce zalika malun rabi ya ce wannan dukiya taka wallahi ta yi albarka wannan dukiya taka ta yi riba wannan dukiya taka ta yi albarka irin wannan ka ta fara saboda annabi ya san gonar ka ɗauka ka ba da ita sadaka annabi ya ce na ji abin da ka faɗa amma shawarar da nake baka shine ka sanya ta ga 'yan uwanka ka yi waƙafin ta ga 'yan uwanka abu tsala ya ce insha Allah ta'ala zan yi hakan ya rasulallah ya ɗauki gonan nan ya je raba ta ga 'yan uwansa da 'ya'yan bafanninsa ya kasance duk wanda ya taso a ciki zai al'amarinsa idan za a yi wansa aure a ciki za a ɗauka idan za a sa wani a makaranta a ciki za a ɗauka haka yan uwa kun ji inda ake ayyuka na waƙafi kala kala kala kala kala haka sabon annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi suke wannan aiki suka ɗore a kan abin da ya shafi a waƙafi jabir ɗan abdullahi al'ansari Allah ƙara masa yarda yake cewa wani daga cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai rage ba bai yi saura ba da yake da gwargwadon abin da zai iya yin wakafi da shi face sai ya yi wakafi imamu shafi'i Allah maɗaukin sarki ya masa rahama yana cewa labari ya iso min fiye da mutum tamanin daga cikin mutanen madina ansarawa al'ansar fiye da mutum tamanin daga cikinsu sun yi sadaka da abin da yake wakafi da suka bari za a ci gaba da amfanuwa da shi ‘yan uwa mai wannan yake nunawa shi ne kwaɗayin sahabban annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wajen wakafi da wahala a cikin sabon annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ka samu wanda bai wakafi ba saboda sun yadda da ibadar sun yadda da aiki hadisin da zan rufe mana da shi ‘yan uwa shine hadisin da ibn maja ya rawaito shi annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce inna mimma yalhaqul mu'mina min amalihi wa hasanati na daga cikin abin da ke riskar mumini na ayyukansa nagartattu bayan ya rasu bayan ya mutu shine wani ilimi da ya yada shi ko wani ɗa nagartacce da ya bari ko alƙur'ani da ya gadar ake karantawa a samu lada ko masallaci da ya gina ko wani gida na matafiya da ya gina don su rinka sauka a wannan gidan idan ba su da masauki ko kuma wani kogi ko wani ruwa da ya gudanar da shi ma'anar ma'ana haƙa rijiya haƙa bohol samar da ruwan da mutane za su ringa amfani da shi ko wata sadaka da ya fitar daga dukiyarsa wanda ya sadaka da ita wanda za ta ci gaba da amfanarsa ko da bayan ya mutu yan uwana masu albarka lallai waƙafi na daga cikin mafiya girman ibada na daga cikin mafiya girman sadaka da ya kamata a ce hankulanmu ƙanananmu da manyanmu da masu kuɗinmu ya karkato zuwa gare shi idan muka kalla da kyau za ku ga da yawa daga cikin ƙasashen duniya musamman ƙasashen musulmi in ka ɗauki ƙasashen irin su saudi arabia irin su qatar irin su bahar waɗannan ƙasashe sun yi nisa wajen irin waɗannan abubuwa su yanzu abin da ya shafi gina masallatai mai za ku ga sun wuce waɗannan wuraren za ku ga galibi ƙungiyoyinsu suna turo kuɗaɗe irin ƙasashen mu ne a gina masallaci galibi mu suke turo wa irin waɗannan kuɗaɗen a gina masallaci saboda su masallatai sun wadace su yanzu irin abubuwan da suke na wakafi za ku ga galibi wakafi ne kawai da mutum zai a bar wasiya idan ya mutu ga abin da yake so a yi da shi yanzu galibi waɗannan hotel hotel da kuke gani na kusa da harami wasu daga cikin su wallahi duk wakafi ne wani mai kuɗin ne kawai ya samar da shi ya masa ma'aikata da masu kula da shi da komai a biya albashi masu kula da shi komai an ɗauki nauyinsu ribar da ake samu kuma zai ce abin da nake so duk shekara masu zuwa umara da azumi a ciyar da su duk shekara abin da ake kenan shi sa ku ga motoci suna ta yawo da madara da dabino da kaza gashi nan fari sai wanda kaga dama zaka ci motoci ne suke yawo ana kiranka kana kwacewa kana can zanje ana sai ka zo na gashi na abin yayi yawa wasu sun gina irin waɗannan guraren ne kawai don a kula da marayu duk wanda yake maraya ne da shi da mai uba duk ɗaya suke babu bambanci ɗan gata ne shi duk abin da mai uba yake da shi wani maraya ma ya fi samu saboda abin ake musu da gaske yan uwa wallahi ba na wasa ba wasu kuma sun gina irin waɗannan guraren ne kawai domin a kula da marasa ƙarfi wanda ba su da ƙarfi sosai duk wata za a baka kati ka shiga kowane irin supermarket ka je ka ɗibi kayan da zai ishe ka a wata kati kawai za a baka je ka nuna duk abin da kake so ka ɗauka na cefanen wata wani watan ma ka koma a baka wani ne ya taskance kuɗi ake kasuwanci ake juya ya ce kawai a ɗauki nauyin ka ma wannan maybe shi ya mutu ma yana ƙasa duk lokacin da ka je ka karɓi kayan nan ka kai da iyalinka wani irin lada zai samu yan uwa ayyukan wakafi yan uwa suna da yawa kamar yadda na faɗa a baya na ishara ba lallai ne ya kasance mun tsayar da wakafi a masallaci ba kadai idan muka kalli ƙwaryar birnin Kano kadai kamar yadda na faɗa a baya masallatan da muke da su a ƙwaryar birnin Kano masu yawa da wahala kai tafiyar rabin kilomita a cikin birnin Kano baka samu masallaci ba ga masallaci nan wancan gashi wannan gashi wannan gashi saboda haka yanzu akwai abubuwan da ake bukata wanda ba masallaci ba akwai masu arziki da yawa a cikin garin Kano yan uwa wanda suna kokari wajen ciyar da dukiyarsu saboda Allah wani idan ya fahimci ana cikin halin kunci da matsi zai fitar da kuɗi masu yawa miliyan ɗari miliyan hamsin ya fitar a sai kayan abinci a raba mutane to kaga irin waɗannan da za su yi dabara su samar da wakafi wallahi da hakan su ya fi amfani su samar da wani kasuwanci ko su samar da wasu gidaje na haya da wannan kuɗin wanda za a rinka fitar da kuɗin haya a rinka karɓa ana taimakon mutane da shi ‘yan uwa da ya fi wannan sadakar da suke ta lokaci guda ita ma a ba mai kyau Allah ya ba su lada a kanta amma inda za su yi wannan ko da bayan sun mutu abin zai ci gaba da zuwa gare su amma yanzu misali galibi akwai masu arzikin da sun fara ciyarwa idan sun mutu shikenan sun an daina da yawa suna nan to haka ma wanda suke din yanzu suke taimaka mutane wallahi da yawa daga cikin sayan uwa da sun kwanta sun mutu shikenan an daina wannan abin da suke yi ladan da suka samu sun samu Allah madaukakin sarki ya kiyaye musu shi amma dai ci gaba wannan babu shi amma abin da za ka yi ka ci gaba da amfanuwa da shi yan uwa shine sadaka jariya idan kai dan kasuwa ne samu wani shago katoto guda biyu ko guda uku zuba kaya na miliyan ɗari samu masu amana ka ce wannan kawai ka ware shi ne kawai don wakafi ko bayan ka mata a ci gaba da gudanar da shi ana taimakawa ɓangare kaza ɗauki irin kayan da kake gani ya dace sami gidaje ka siya ka ce waɗannan gidajen wakafi ne kawai a rinka taimakawa ɓangare kaza da shi gurin taimakon yan uwa da yawa ina marayu muna da marayu da yawa akwai yaran da har yanzu ba sa zuwa makarantar boko islamiyya ma wasu ba sa zuwa saboda babu wanda su daunayinsu babu akwai iyayen marayu da aka mutu aka bari mata wanda an mutu an basu da yara ba san inda za su yi ba abincin da za su ci da yaran yana gagarar su babu mai taimakon su sai Allah madaukakin sarki idan ka taimaka irin waɗannan da wakafi wani irin lada ka samu a yi wakafi a taskance don irin waɗannan a rinka zuwa ana ɗaukar list ɗinsu kowace a wata a rinka ɗauko mata abincin da zai ishe ta a wata a kawo mata don Allah kai da kai wannan aiki wani irin lada ka samu kana kabarinka a kwance ladan da yawa ladan da yawa akwai ɗalibai masu himma wajen karatu wasu suna karatun medicine wani injiniyarin ba su da abin da za su ɗau nauyin kansu na registration wani ya wakafi kawai saboda biya wa ɗalibai irin waɗannan wanda aka tabbatar ba su da ƙarfi duk shekara a rinka bajet ɗin da za a rinka biya musu na semester guda biyu ko guda uku da suke yi a makaranta a ɗauka a biya musu har su gama wannan bayan alkhairin da kai masa shi ma koya masa kai kana kana nuna masa cewa alkhairi fa abin yi ne an ce wani ya dauna yanka haka gama dan me idan ya samu shi abin yi ba zai taimaka wani ba sai taimaka wani akwai masu da'awa da suke fita ƙauyuka yan uwa ko kun san cewa na taba magana can kwanakin baya a cikin garin Kano har yanzu akwai garuruwan da wallahi tallahi har yanzu ba su iya karatun Fatiha ba har yanzu kun san da akwai wannan ni ni shaida ne ni shaida ne mun je irin waɗannan garuruwa akwai ƙauyen da muka je wallahi ƙauyen gari ne gari ne mai mutane da yawa amma ba makarantar islamiyya guda ɗaya ajin makarantar boko guda ɗaya ma wallahi babu shi a garin yan uwa akwai mutane da yawa a cikin garin a nan cikin garin Kano nan cikin garin Kano su mutanen garin suka ɗan yi karo karo suka ɗan yi gina wasu ƴan kangwaye guda biyu ba rufi da sanyi ba karatu da damuna ba karatu idan damuna ta zo za ka ga ciyayi ne a wajen sai ciyayi sun wuce sannan sai a zo a girbe lokacin da muka je ma duk kashi ne a ciki suka nuna mana wajen wallahi babu aji go guda daya idan kai irin wannan wakafin aka ringa daukan malamai kowanne malami a tura shi kauye kaza ya je ya karantar da su alqur'ani ya karantar da su hadisi ya koya musu alwala ya koya musu azumi ya koya musu sallah dan Allah wannan irin lada aka samu duk mutanen garin da suka koyi ibada ta dalilin ka sai an ba bayan an ba malamin lada kai ma sai an baka idan ƙauye goma ka tura wannan ƙauye goma dukkanin sai an baka ladan su wallahi kana kwanta a cikin gabarinka wannan irin alkhairi ne wannan akwai irin waɗannan abubuwa da yawa ƴan uwa mu daina kuntace muna matsaye tunanin mu a waje guda duk wanda ya samu kuɗi na san alkhairi sai ga shi masallaci zai gina sai a je a samu wani guri ga masallaci a nan a gabas ga masallaci sai a gina masallaci sai a zo a targima sai a targima amma a faɗaɗa abubuwan ‘yan uwa a yi ayyukan da za su taɓa mutane wannan masallacin da kake ginawa a yi sallah wallahi alkhairin da za ka yi idan ka taimakawa marayu wallahi bai gaza wannan sallar da ake anan ba wallahi idan mutum yana jin yunwa yana cikin wani sallar za ta yi ne mutum yana cikin yunwa bai san ma inda inda kansa ina sallar za ta yi wasu sun gina masallaci za a yi sallah su kuma sun taimakawa masallatan ba an haɗa biyu ba kenan amma ka gina masallaci kuma ka rusa masallata ga masallaci amma masallata kowa shigo yana jin yunwa ana sallah na tanni shinkafa da wake ba haka bane haka ne biyun ake hada wa mu rinka raba abubuwan idan wancan ya abu kaza sai wani yanzu idan wani zai gina masallaci anan wani ya zo ya gina yadda za a gudanar da masallacin galibi masallatanmu ku duba galibi masallatanmu da suke garin nan suna iya rike kansu ne ta hanyar bara da roƙo kawai a ce a taimaka a taimaka wa masallaci mai naira biyar ya sa da haka ba ake rike masallacin fa da haka ake rike masallaci yanzu kai ka je makka ka yi sallah a masallaci da yawa a makka akwai masallacin da ka taɓa yin sallah a garin makka ko madina ka ji ana cewa a taimaka wa masallaci akwai amsa babu masallatansu da namun ne suka fi kyau wanne suka fi kayatuwa wanne aka fi kula da su amsa shine nasu ana suke samun kuɗin galibin su duk masallacin da aka za a yi masa wakafin da zai kula da shi idan aka gina masallaci sai a yi masa kuma abin da zai kula da shi zai kula da shi sai ga masallaci ya tafi ba ba wanda za a tambaya a ce ba sai dai kawai ka zo ka yi sallah ka sha riga ka baka san man inda ake samun kuɗi ba amma saboda mentality irin namu zaka ga ko me aka yi a masallaci sai mutum ya ce ai kuɗin masallaci ne eh da kuɗin taimako ne ko nawa yake bayarwa shine taimako mai faɗa raka akwai wanda sisi baya bayarwa amma sai ka ce kai ai suwa ne da suwa ne kuɗin masallacin nan kuna abin nan ɗinsu eh shi abin da yake gani da siliman da saladan su suke kashe kuɗin masallaci saboda tsabar toshewar basira idan tamu shi shi limamin sa da ladanin sa su shine mutanen banza wajen sa ana karɓar ana karɓar taimako su ake ba saboda haka dan me za a ba su dan me za a ba su sauraka ‘yan uwa dole sai hankalinmu ya dawo gare mu mun ɗauki wakafi a matsayin aikin da zai gina al'ummanmu hatta a ɓangaren tattalin arziki ‘yan uwa a wakafi ba ƙaramin aiki ba ne Allah maɗaukakin sarki ba mu iko Allah maɗaukakin sarki ya samu dace Allah ma izal islam wal musulmi wa azilla shirka wal mushrikin wa damir a'da aka a'da addin wansur ibadakal muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin اللهم آمنا في أوطاننا وأصل أئمتنا ولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا ذا الجلال والإكرام وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله